الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأخرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ni'imomi da ya mana masu yawa Allah ya kaddari zuwa mu wannan rana mai albarka ranar juma'a yau wata yana da 22 watan rabiu sani hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1426 daidai da 25 ga watan goma miliyadar Isa da Mar alaihi salam shekara ta 2024 a satin da gabata mun fara karatu cikin littafin Sharh Sunna na Muhammad Hassan bin Ali bin Khalaf al-Barbahariyu muna mukaddima a cikin mukaddimar mun tsari inda maliki fasara mana rabbal arabul alami wato ya dauko godiya wannan kalma ta alhamdu ga ya kamata a jingina ta ga Allah ko kuma ga wani malam yace ga Allah ake jina alhamdu shi kada ake yi wa domin sunan Allah duk duniya tun daga farko har ƙarshe ba wani abu mai sunan Allah Allah shi kada shi ya mallaki wani suna da aka shi ya cancanta a jingina masa alhamdu amma a shukuru za ka iya jingina ma kowane ne shi ma za ka ce masa ni'imar da ya maka ina gorewa na akan abin da ya min naka ba ina gode mawa ne ya bani kudin cefane ina gorewa ne ya ba ni riga an gane domin shi alhamdu yana nuna godiya da duk wata ni'ima shi Allah madaukakin sarki shine wa dan adam ni'imomin da shi dan adam bai sai girga su ba ba dama ka ce Allah kaza ya min a ni'ima baka isa ba amma dan adam duk kirkinsa duk kirkinsa to wata bangaren ni'ima yayi maka ba duka ne ma ba mun tsaya inda Allah yake cewa qul fa bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi zalika falyafrahu ya muhammad kace da farar Allah da rahmar Allah to dalilin wannan ku yi murna wannan shine na ɗaya daga cikin abin da 'yan maulidi suka dubar da shi suke yin maulidi an gane suka ce wai falalar shine manzara sallallahu alaihi wasallama rahamar shine alqur'ani to saboda su sai ku yi farin ciki to in ma ka fasara da haka dauka haka ne aya ta ce ku je ku maulidi ta ce da ku yi farin ciki to me farin ciki ina in ka ji daɗi a ranka ma farin ciki ne kaga ayar ba sai baka kaje kai kaza ba na'am da aka bani ke cewa a fadlullahi huwa al-islam wa rahama huwa al-qur'an fallata Allah shine musulunci rahama shine al-qur'ani to saboda musulunci saboda al-qur'ani ku yi murna an gane wa hadha fihi al-i'tirafu minka wannan a cikin akwai furici ɗai tirafi daga wajenka bi an alfadala lillahi fi hidayatika al-islam falalar ta Allah ce tunda shi ya shigar da kai zuwa musulunci an gani falalar da aka ce kai munna da ita shine falalar yadda Allah ya dora ka akan addini dan ba din shi din ba ba za ka fahimci addinin ba wa birshadika ilaihi da kuma yadda shi yadda kai zuwa gare shi wa tasbitika alaihi da kuma yadda ka tabbata akan musuluncin duk falalar Allah ce wani baya musuluncin amma ya yadda musuluncin gaskiya ne amma tunda babu wannan falar a wajensa ya kasi ga musulunci hadha fadlu min Allah la bihaulika wannan falalar da ka zama musulmi daga Allah ne ba da wayanka ba wala bi kuwatika kuma ba da karfinka ba wa ina ma huwa tawfiqu min Allah azza wa jalla zama warka musulmi tawfiqi na dacewa ne daga wajen Allah mai girma daukaka wa huwa allazi hadaka dan shine wanda ya shiryar da kai walizalika yaqul ahlul janna haka ne ma yasa ‘yan aljanna suke cewa, "Iza da aljannata yau na kiyama in suka shiga aljanna ranar alkiyama sai ce, Alhamdulillahi lalazi hadana lihaza." Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan hanyar shiga aljanna. Wa makunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ba mu isa mu shiryuwa ba da Allah ya shiryar da mu ba. Da ka zama warka musulmi wannan wata falala ce daga Allah to ka gode wa Allah kai murna da ita qauluhu malan a cikin matanin sa yace wa manna alaina bihi yayi mana kyauta da shi al-islamu minnatun min Allah ta'ala musulunci kyauta ce daga Allah wa illa in ba haka ba fallahu la yajibu alaihi shay'un ba abin da yake wajaba kan Allah ko akwai babu a ce dole Allah sai wani abu ba abin da yake wajibi akan Allah in yace bai da bukatar wani halittar gaba zai shafe ta ba dole bane yi ah wa inma huwa yatafaddalu ala ibadihi bil islam yana fifitawa ne a bisa bayansa da musulunci wa bin ni'ami da kuma ni'imomi wa bil afiya da kuma lafiya wa bil arzaki da kuma arziki wani ya fi wani lafiya wani ya fi wani kudi wani ya fi wani sarauta wani ya fi wani karfin jiki an gane duk wannan wata farar daga Allah sai ya fifita ka akan wani sai ya baka ɗaya daga ciki ko ya fifita ka ya baka dukiya ko ya fifita ka ya baka ilimi ko ya fifita ka ya baka sarauta ko ya fifita haka dai gashi wannan farar ce daga Allah qauluhu malan yace fadin mai mala yace wa kharajna fi khair ummatin Allah madaukakin sarki ya fito da mu cikin wata al'umma mafi alkhairi akhazan min qawlihi ta'ala malan ya kafa hujja ne da magana Allah inda yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ku al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku ne mafi alkhairin al'umma da aka faturwa mutane a faƙauluhu kuntum haza khitabu lil muslimina da yace kuntum din nan kalmar ana magana da musulmai ne ku musulmai khairu ummatin ku ne mafi alkhairin wata al'umma ai khair al'umami ku ne mafi alkhairin al'umomi an gane al'umar annabi nuhu al'umar annabi suleiman annabi dauda annabi wa to ku ne mafi alkhairin wancan al'umma wal umma al muradu ya al jama'a idan aka ce al umma kuma abinda ake nufi da al umma jama'a jama'a su ne al'umma khairar matin ukhrajalin nasi ta'ammal qawluhu kalura da magana Allah yake cewa lin nasi kuntum khairar ummatin ukhrijat lin nasi fa khairun hadhihi al-umma la yakaturu alaiha alkhairun wannan al'ummar ba wai ya takaita bane kawai a kansu وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم har ya kutsa ya shiga a cikin mutane din da'awa jihadi karantarwa wal irshad da kuma shiryarwa la yakafi an ya ta'allama al-insanu wa ya'mal fi nafsihi bai wadatar ba mutum ya koyi ilimi sannan kuma yi aiki shi kadai bai wadatar ba in kai ilimi to ka sanar da wanda ba ya sani wa yatruka al-akharin ya basawra bi wadatar ba bal la budda an yanshura da'awa dole ne ba makawa wanda ya ilimi din ya yada da'awa wa yanshura al-ilm sannan ya yada ilimi wa yanshura al-khair ya yada al-khairi wa yad'u ila Allah ya yi kira zuwa ga Allah wa ya amuru bil ma'arufi ya yi umarni da kyakkyawan aiki wa yana almunkari ya hana mummunan aiki fa ya kudu udwan amilan fi mujtamil muslimina sai zama ta gaba mai aiki a cikin al'ummar musulmai fa qawluhu da Allah ya ce ukhrijal lin nasi ma'anahu abin nufi ukhrijul li anfusihim faqat wa innama akhrajahum Allahu lin nasi da ya ɗaukaka kuɗin ba wai kuye ku ba a'a ya ɗaukaka ku akan mutane ga baki ɗaya ƙauluhu malam ya ce fa nas'aluhul tawfiqi lima ibarba muna roƙon Allah ya datar da mu ga abin da yake so kuma ya yarda al insanu yas'alu yas'alu Allah sibat shi mutum yana roƙon Allah tabbatuwa shi sake cewa iyaka na abudu wa iyaka ihdinas siratal mustaqim ko walau kana ya'riful haqqa da ce mutum yana sanin gaskiya wa ya'malu bihi kuma yana aiki da shi wa ya taqiduhu kuma yana kulle shi a zuciya fala ya'manu an yaziga wa an yuftana amma baya amintuwa ya karkace ko kuma wata fitina ta zo masa bi an ta'atiya fitarun wata shtahahu wata fitina ta zo ta rusa shi wa yadulla an sabilillah ya bace daga barin hanyar Allah da a ce mutum dan yana kullanin dan ya ga cewa shi mai ilimi ne ko mai imani ne amma a tunaninsa imaninsa ya taka karya karya ba abin da zai same shi wani abu ba zai karkatar da shi ba shedan ba zai wasa da hankalinsa ba don haka ne manzan Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ya muqallabal qulubi sabbit qalbi ala dinika shi manzan Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya mai jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka baka da tabbas kenan kai duk imaninka duk ilminka duk yadda kake musu baka da tabbas daga kullum ka rinka roƙon Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya don komai zai iya faruwa tun daga manzo Allah ma yana roƙon Allah ya tabbatar da shi akan addini wa qala khalil alaihi salatu wassalamu annabi ibrahim shi ma yayi wani addu'a inda yace fi du'ahi wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana kada bauta gumaka annabi ibrahim ke wannan addu'ar yana yana roƙon mu kenan shiriya annabtarsa zamowansa uban annabawa bai rudar da shi ya sa yana gan cewar imaninsa ya ta karya karya ba abin da zai shafi imaninsa ba yana addu'a Allah ya tabbatar da shi akan addini rabbi innahunna adlalna kathira minan nas yace ya ubangiji wayannan kafiran sun batar da mutane da yawa Allah ka kare gare su khafa ala nafsi annabi ibrahim ya ji wa kansa tsoro wa hakaza kullama qawya imanul insani billah don haka ne duk lokacin da imanin dan adam yayi karfi bayan nawa khafu to fa yana jin tsoro wala ya amalu fitan bai isa ya amantu da fitina ba wala yuzaki nafsa kuma kare ya je tsarkake zuciyarsa ransa ya ji shi na Allah ne bal a ya tsaro Allah sibat ya roƙi Allah ya samu tabbaci wa husnul khatima ya roƙi Allah ya cika cikawa mai kyau da'iman wa abadan wa yakhafu min su'il khatima ya rinka jin tsoron mummuna cikawa ba farkon ba ƙarshen wa yakhafu min alfitani ya rinka jin tsoron fitina wa ya khafu min zigi wa dalal ya ji tsoron karkacewa da bata wa min du'atu su ya kuma ji tsoron masu kira zuwa ga barna daga duk in imani kai kai da imani kar ka ga wani ya samu matsala imaninsa ko ya aikata wani abu sabanin shari'a ka dinka zarginsa in ka ga wani ya aikata abin da ba daidai ba to kai kai wa kanka addu'a Allah ya tabbatar da ka Allah ya kare ka daga wancan abin da wani ya aikata karka mai dariya dan shi laifi shi umini sai Allah ya ka da shi in kai mai yi dariya qauluhu fadin malam a cikin mukaddima yace wal hifza mimma yakrahu wa yaskhatu Allah ya kare mu daga abin da baya so kuma yake kyamarsa fayofikina ilima yuhibbu wa yarba Allah ya bani muwafaka ya datar da mu da abin da yake so kuma ya yarda mai la'amari wal aqwali wal itiqadat na daga ayyuka da maganganu da kuma aqidodi wa jannibuna ma yasqatuhu min al aqwali Allah ya nisantar da mu na daga abin da yake fushi da shi na maganganu wal amal da ayyuka wal itiqadat da kukurcewa fa huwa al hadi shi ne mai shiryarwa Allah shi kaɗai wa huwal muwafiq shi ne mai datarwa wa huwa daluwal murshidu shi ne mai nunawa kuma shi ne mai shiryarwa ƙal mu'allaf mai littafin ya ce rahimahullahu ilamu ku sani an islama huwa sunna musulunci shi ne sunna wa sunna hiyar islam kuma sunna ita ce musulunci abin guda biyu ne kenan ko ga musulunci ga sunna yanzu ba so ina gaya mai ba so yake gaya ma musulunci daban sunna daban bane a'a yana gaya mai abu ɗaya ne guda biyu ɗaya bai wasai da ɗaya musulunci bai wasai da sunna sunna ba ta yi wa sai da musulunci da aka yake gaya maka inal islama huwa sunna wa sunna hiya islamu wala ya kuma ahaduhuma illa bil akhar dayan ba zai tsaya ba sai da daya daka sunna ba za ta tsaya ba sai da musulunci musulunci ba zai tsaya ba sai da sunna wani shine kaida asharhu qawluhu ila malik yace ku sani hadhihi kalma lil ihtimam wannan kalma aka ta yi ila an yi ta ne don ka dauki abin da muhimmanci wato abin da zai biyo bayan wannan kalma ka rike shi da muhimmanci wa ma'ana ilam ma'ana kalmar ilam din nan ai ta'allam ka nemi ilimi ka nemi sani wa kayfa ta'lamu ta yaya zaka san annal islam huwa sunna musulunci shine sunna idza ta'allamta alimta zalika in ka koyi ilimi ne zaka san haka sai ka koyi ilimin ka san musulunci shine sunna sunnar kuma shine musulunci fa a ilam kalmatun kalmar ilam wata kalma ce ta ati biha lihtimami lima ba'daha da ake zuwa da ita dan abin da ke biyo bayan ta ka dauke shi da muhimmanci kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah ka ce fa'alam saboda kalmar da ke biye da shi mecece ka sani ba abin bautawa sai Allah wastaghfir li dhanbika ka nemi gafarar zunubanka sai Allah kawo fa'alam ka sani yani ilam ma'ana la ilaha illa abin da yake nufi ka nemi ilimin kalmar la ilaha illallah dan ka bade ta a baki bata wadatar ba sai ka je ka nemi ilimin ta wa amal bihi kuma kai aiki da ita wa alamu anna allaha shaidul iqabi kuma Allah ce wa alam wa alamu ku sani ku nemi sani anna allaha shaidul iqabi Allah mai tsanin azaba ne wa anna allaha ghafurur rahim amma da Allah mai gafara ne mai rahama fa ta'ati kalmatun ilam kalmar ilam tana zuwa ne aw ilamu ko kuma ce ilam ko ce ilam da ihtimami lima ba'daha dan ka dauki abin da ke bayanta da muhimmanci qauluhu malam yace al-islam huwa sunnah wa sunna hiya al-islam malam yace musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci yani abin da yake nufi al-islamu huwa tariqatul lati jaa biha ar-rasul musulunci ita ce hanyar da manzanni suka zo ar-rusul an gane at-tariqatul lati jaa biha ar-rusul musulunci shi ne hanyar da manzanni suka zo da ita alaihim salatu wassalam wa kullu wa kullu rusuli ja'u bil islam dukkan manzannin Allah gaba daya sun zo da musulunci ne haka ne ko fa kullu nabiyyin da ila Allah haka nan kowanne annabi yayi kira ne zuwa ga Allah wa ja'a bi shari'atin min indillahi ya zo da wata shari'a daga wajen Allah fadhalika huwa al-islam to wadan shari'ar da yazo ita shine musulunci fal islamu ibadatul lillahi daka shi musulunci shine bautar Allah bai girma da daukaka wahdahu shi kadai fi kulli waqtin a kowane lokaci bima shara'ahu da abin da shar'anta shi wa qad shara'a Allahu lil-anbiya'i shara'i'a ila ajalin Allah madaukakin sarki ya dora ma annabawa shar'o'i zuwa wani lokaci wannan annabin daga wannan lokaci zuwa wani lokaci nasa ya kare wannan annabin ya dauka daga wannan lokaci zuwa wani lokaci nasa ya kare an gane thumma yansukhuha sai share wannan shari'a fa idza nusikhat kana amalu bin nasiki huwa al-islam to idan aka shafa wancan to wanda ya shafa wancan ɗin kuma shine musuluncin an fahimta da wancan shine musuluncin amma da aka shafa wancan yanzu wanda ya shafa wancan ɗin kuma to shine musuluncin ila an nusikhat tilka shara'i har lokacin da shi ba din aka shafa tasa bi shari'ati muhammadin da shi da manzo sallallahu alaihi wasallam na kenan da manzo Allah ya zo da tasa shari'ar to ta shafa kuma duk sauran shari'o'i ah ya Allah a jalla wa'ala Allah yake cewa likulla ajalin kitabun kowanne ajali kowanne lokaci yana da littafi yamhullahu ma ya sha'u Allah yana share abin da ya so wa ya sabut ko kuma ya tabbatar da abin da ya so in ya gada mai share wannan ya kawo irinsa ko kuma ya share shi ya bashi sai kuma ya kawo wani sabon wa inda hu ummul kitabi dan asalin littafin abunsa take fal islamu huwa ma ja'at bihi rusul dan ka shi musulunci shine abinda manzanni suka zo da shi min ad-da'wati wal amal daga yin da'awa da kuma aiki fi kulli waqtin a kowane lokaci bi hasbihi gurgurdansa ila an ja'at bi'ithatu Muhammad har zuwa lokacin da aka tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sar islamu huwa ma jaa bihi duna gairihi da aka sai zama musulunci kenan shine abinda manzo Allah ya zo da shi ba wanin sa ba da aka idan ka ba addini annabi a abinda annabi Musa ya zo da shi to baka musulunci ba in ka ba abinda annabi Isa ya zo da shi to baka musulunci ba in ka ba abinda annabi Harun ya zo da shi baka musulunci ba an gane faman baki alal adiyani sabika wanda ya zauna akan addinan da suka riga zuwa walam yu'minu bi muhammadin bai yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama falaysa bi muslimin ba musulmi bane haisu lam yan qadillahi ta yanda bai mika wuya zuwa ga Allah ba walam yuti hadar rasul bai yi ma wannan manzon biyayya ba sallallahu alaihi wasallam li'anna ma kana lahi kadinta dan abin da shi yake kansa na wancan addinan ya kare wa nusikha kuma an shafe shi wal baqa'u 'ala al mansukh laysa dinan lillah daka idan ka tsaya kuma akan abin da aka shafe wannan ba addinin Allah bane innamal amalu bin nasikh huwa din aiki da wanda ya share din shine addini qauluhu wa sunna hiya al-islam ina fatan fahimci wannan maganar musulunci shine sunna to sai yace kuma to as-sunna hiya al-islam sunna ita ce musulunci la farqa bainahuma ba bambanci tsakanin su idza fassarna sunna bi tariqati idan muka fassara ma'anar sunna da ma'anar hanya fala farqa bainahu a baina hawa bain islam da ka ba wani bambanci tsakaninta da musulunci ƙaulu malam ya ce wala ya koma ahaduhuma illa bi akhar daya ba zai tsaya ba sai da daya la ya koma islamu illa bi sunna musulunci ba zai tsaya da kafarsa ba sai da sunna wala ta koma sunna illa bil islam haka nan sunna ba za ta tsaya ba sai da musulunci fallazi yadda islam duk wanda ke riyawa riya musulunci wala amal bi sunna kuma baya aiki da sunna ai tariqat rasul ai hanyar manzo sallama laysa bi musulman ba musulmi bane an fi tabu idan mutun ya riya shi musulmi ne amma baya aiki da sunna abinda manzon Allah ya zo da shi to shi ba musulmi bane wallazi ya'lamu sunna wanda kuma ya san sunna wala yuslimu lillah amma bai mika wuya zuwa ga Allah ba laysa bi muslimi shi ma ba musulmi bane wa in arafa sunna koda ya san sunna fala budda min al jami bainahuma to dole tsakanin ga sunna ga musulunci sai musulunci bai kyautatu al muallaf malam mai littafi yace rimhullah fa min sunna luzumul jamaa daga cikin sunna akwai lazimtar jama'a karka zama shazi karka zama kontrari faman ragiba gaila jama'ati wa faraqaha wanda ya kwadayin wani abu ba kwadayin cikin jama'a ba kuma ya rabu da jama'ar ba kada khala'a riba qatal islam wannan ya cire igiyar musulunci min unikihi daga wuyarsa wa kana dalan mudillan ya zama batacce ko mai batarwa a sharhu qauluhu malin yace fa min sunna luzumul jamaa na daga cikin sunna lazimtar jama'a ma dama al'amru kadhalika matakar kuma al'amari kamar haka yake wa an islam huwa sunna cewar musulunci shine sunna wa sunna hiya islam kuma sunna ita ce musulunci fa sunna anwa'u to sunnar nau'i nau'i fa mina sunna daga cikin wani nau'i na sunnar luzumul jama'a akwai lazimtar jama'a ai luzumu jama'atul muslimina ai lazimtar jama'ar mutane musulmai والمراد بالجماعة هنا أبند كما أكي نفي لجماعة أنا المسلمين الذين على الحق مسلمي وأن سكي كان غسكيا to ya zama ka lazumce su kana mu'amala da su kana zama da su amma jama'atul lati laysat alal haqqi amma taron jama'ar da suka taru ba akan gaskiya ba fa hadhihi la tusama al jama'atu haqiqiyya wannan ba a ce musu jama'a hakika kullu jama'atin ijtama'at ala dalala duk jama'ar da suka haɗu akan bata aw ala manhaj makhalil islam ko kuma kan wani tsari da ya saba wa musulunci aw ala tariqatin mukhalifatil islam ko akan wata hanyar da ta saba wa musulunci fala tusamma al jama'atul haqiqiyya ba a ce mata jama'a na hakika almataluba almamduha wadda ake bukata kuma wadda ake yau kenan idan jama'a suka taru akan wani abu wanda ba na addini ba wannan ba jama'a bane amma idan suka taru akan harka ta addini harka ta gaskiya to nan jama'a ne fal jama'a al murad huna da haka jama'a da ake nufi anan hum ahlul haqqi su ne waɗanda suka haɗu akan gaskiya walaysa min lazimi zalika an yakunu kathirina ba wani nufin a'a saboda taron yawan su ba kala a'a ba haka ba ba dan yawan su ba bal law kana wahidan al haqi da a ce mutum ɗaya ne akan gaskiya wani wasan ma jama'a za a ce mai jama'a an gane a ce mu duk garin na mutum ɗaya ne kawai ake a kan gaskiya to shi kare ɗin jama'a ne alaikun salam ba sai an taru ba ba yawa ke bukata ko kun anci ba inda suna kan gaskiya to jama'a ne fal jama'a hiya su jama'a su ne man kana alhaki wanda yake kan gaskiya qalla ahluhu aw kathu aw kasuru masu gaskiyar kaɗan ne ko da yawa faltalzumu man kana alhaqi da kalazumci ko kulazumci waɗanda suke kan gaskiya wala tukhalifu jama'a kar ka yadda ka saba da jama'a allati alhaqi wa suke kan gaskiya bal takunu ma'ahum alhaqi a a ka zamo tare da su ne akan gaskiya faman farakal jama'a fa sai a tiya bayan wanda kuma ya rabu da jama'a malai ce bayanin sai na zuwa nan gaba walzumul jama'a yani abin nufi da lazimtar jama'a adamul khuruj anha karka fita ka bar su wal ikhlafu alaiha kuma karka saba musu idan jama'a suka taru akan gaskiya ko sun yi kuskure Allah zai mini kuskure ya zama daidai qauluhu malam yace ba man rigiba gail jama'a wanda ya kwadayin wasu jama'a wa faraqaha kuma ya rabu da su faƙada khala'a riba ƙatar islam a nuniki to ya cire igiyar musulunci daga wuyansa haza nasu hadisin ga wani nassi na hadisi da yake cewa man fara jama'ata kai da shibirin wanda ya rabu da jama'a mun ji san jama'a yanzu ko wanda ya rabu da jama'a gwargwaron kamu kamu ne ko ɗani ko gwargwaron ɗani wanda ya rabu da jama'a gwargwaron ɗani faƙada khala'a riba ƙatal islami min unikihi hakika ya cire igiyar musulunci daga wuyansa fa haza wa'idun sharidun to wannan fa alƙawarin narkon azaba ne mai tsanani fa in kanatil mufaraka fil aqida in rabuwar a cin aqida ci bi haythu ya abu da gairar ta yadda zai je ya bauta ma wani Allah ba hara kafirin wannan kafiri an gane kuwa muna muna nan muna musulunci ga baki ɗayan mu wajibi ne wani ya lazumce mu wani ya lazumce mu lazumce su to sai kuma sai ya ridda sai kuma bautar wani to wani kuma kafiri ne shi wa in kanatil mufaraka duna zalika fa hiya dalalun in kuma rabuwar ba ta aƙida ba ce kuma wannan ɓata ce an gane bambancin? an gane bambancin kuwa idan ya rabu da jama'a jama'ar kuma suna kan gaskiya sai ya canza aƙidarsa ya bar ta musulunci ya zama kashi misali ya koma nasara ya koma behude ya koma bautar gunki an gane wani zama kashi amma idan ya rabu da jama'a ne kuma akan wani ra'ayi nasa an gane akan wani ra'ayi nasa ba akan aqida ba wani ko bata ce an manci abu ko yana musulunci amma yanzu bata ce kuma ba kafirci bane bata ce ah babu fara katul jama'a la khaira fi hadaka rabuwa da jama'a babu alheri a ciki wafil hadisi ya zo a cin hadisi alaikum bil jama'a annabi ce ina horonku da zama cikin jama'a fa inna yadallahi ala jama'a don hannun Allah yana kan jama'a walamma akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama huzaifa bil yamani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba huzaifa bil yamani wannan magana bima ya hasu min fitani na abin da zai faru na fitina wata faruki da rabe-rabe قال له حذيفة سي حذيفة يتوى أنه صلى الله عليه وسلم ما تأمرني إن أدركني ذلك idan wannan lokacin ya suke ina raye ya manzan Allah wani umarni za ka mun ƙada sai ce an talzama jama'atal musulmina ka lazimci jama'ar musulmai wa imamahum da kuma jagoransu fal jama'a la takunu illa bi amri naka jama'a ba sa zama jama'a sai da al'amura guda biyu yanzu mun ji tambayin da Huzaifa manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma abin annabi ce masa idan lokacin rabe-raben kan ya zo da fitunoni yaya zan ya manzo Allah ya ce ka lazimci jama'a sai ma da to jama'a ba ta yi sai da abubuwa guda biyu al'amurul awwal al'amari na farko an ya kuna manhajuha alkitabu wa sunna ya zama tsarin wannan mutanen alkur'ani da hadisi laisa manhajuha mazhabu fulanin tsarinsu ba mazhabar wane ba ne an gani ba mazhabar wane ba ne wala ƙaula fulani ko kuma maganar wani bal alkitabu sunna maganar su alkur'ani da hadisi sun zama mai sun zama jama'a akan gaskiya amma idan kan ana ji a kasa din wa'azi gari kaza a wannan shi ita ce an gane ni dan mazhabar wani ne sai abin da shi ya wani yace a wannan ko kuskure daka idan suka taru akan alkur'ani da hadisi to su ne jama'a na ba ta magana ba ra'ayi addini ba ra'ayi ba ne ƙura'ani da hadisi ne kawai al'amur sani al'amari na biyu an ya kuna la imamun musulmin ya kuduha wannan jama'ar ya zamo suna da jagora musulmi da zai jagorance su an fahimta bayan suna kan ƙura'ani da hadisi to ya zama kowa ko bai da ra'ayi suna da wani mutum ɗaya malami musulmi jagora da zai rinka jagoranta su wata rajo ilahi za su rinka mai da al'amarinsu zuwa gare shi abin da muka rasa kenan hatta hada sunna ba ma mai da al'amarinmu zuwa ga mai jagorarmu ga liman da za a yi sallah in aka idar da sallah ya jiyo ya ce ku tsaya na minti goma ya ce ku tsaya na minti goma ina jin kafin minti uku za ga mahallatin duk an watsa ba ma mai da al'amarin zuwa gare shi daga rikici yana kana makotinka sai ku aji ku a kotu alhali ga limami a unguwarku ga dattawa a unguwarku sai ko ku je kotu ba ma ba limamin haƙinsu to sai ya zama akwai jagora wanda yake jagorantar ku kuma kuke da kuke bai da al'amarin ku zuwa gare shi la yamkinu an tajtami'a jama'atun bidun imami ba zai yiwu ba a ce jama'a sun haɗu kuma jama'ar musulmai ba jagora ba imami ba zai yiwu ba la budda min imamin dole a sami imami ya kona marji Allah ya zama shi imamin shi ne makomar wannan jama'ar wali haza kala li huzaifa don haka manzo Allah ya ce huzaifa talzamu jama'atal muslimina kalazumci jama'ar musulmai wa imamahum da kuma imamunsu kala ya ce fa'in lam yakun lahum jama'atu to idan ba su da wani jama'a fa in ji huzaifa idan ba jama'ar fa wala imamu ko babu imami fa kala ta ta zulu tilkal firqa to wannan firqudin wannan kungiyar karabu da ita karabu da ita amruhu an ya ta zula til amarahu an ya ta zula tilkal firqa sai ya bashi umannin ya rubu da wannan kungiya fala ya kuni ilama a jama'ar musulmina ba zai kasance ba sai da jama'ar musulmai wala ya kuni ma a jama'atin gai da jama'ar musulmina ba zai kasance ba sai da da wata jama'a ba ta musulmai ba bal ya baka wahada hugare zaune shi kadai alhaki akan gaskiya ila an yi atiyahul mautu har mutuwa ta zo masa wa huwa da zalika yana kan haka da ka shigar jama'ar da ba su da jagora ba sa qur'ani babu hadisi ta da su karbu da su gara ka mutu kai kada kan abin da kake ina ba ta mun gane ah fa hada fihi annahu la yakunu la yakun insanu ma'al jama'ati mukhalafatin lin ajil haqqi kenan mutum ba zai zama a cikin wasu jama'a wanda sun saba wa tsari na gaskiya ba wala ya kunu na jama'a illa bi shirɗaini ba za zama jama'a ba sai da shirɗa guda biyu an ya kona manhajihum alkitabu sunna ya zama tsarinsu ƙura'ani da hadisi ne wa manhajin salafi salih kuma ya zama shine manhaj tsari na salafi salih wa an ya kona lahum imamun muslimun ya ƙuduhum kuma ya kasance suna da imam jagora musulmin da zai rinka jagorantar su warji'una ilaykum su suna dawowa zuwa gare shi fala dina illa bi jama'a bayan addini sai da jama'a bayan addini sai da jama'a wala jama'ata illa bi imamin kuma babu jama'a dole sai da jagora wala imamin illa bi sam'in wa da'ati kuma mutum ba zai zama liman ba ba zai zama jagora ba sai in za a bi shi a masa da'a in ya faɗa a ci kuma a masa ɗa'a haza manhajul musulmina wanda shi da tsari na musulmai wa haza huwa sunna wannan kuma shine sunna allati yashruha rahimullah wanda shi mai littafi yake mata sharha wa fi haza nahyun an shuzuzi don haka ne aka yi ana kan shazi mutum ya zama shazi ya zama contrary ga inda jama'a suke shi ko zai juya baya fil ara a tirawoyi wal mukhalafat da abubuwan da ka sassaba wa anal insana shi mutum ya lizamul jama'ata zai lazimci jama'a ne ma damu lesu ala dalalin matukar dai ba akan bata suke ba ina ba ta mun gane bari ba ku labari na sha barwa a masallacin juma'a can ina ta barwa ana wani mutum zai tafi aikin hajji kamar yadda mutane suke cewa ai wani arnan ya fi wani musulmin gaskiya shi ma sai da wannan sai ya je yana da wani aboki wanda ba musulmi ba wane zan je aikin makka da allah ga kudin nan nawa ka zane ka ajiye min kafin na dawo sai ya karba aka gama aikin haji ya ka dawo sai ya zo wane da allah na zo karban kudin nan nawa zai ta yi kaman kudi ba kaman kudi ba da musulmi suka yi magana ba shi da ya za ka caka ta yara wadda ta baka man kuɗi wani masan wannan magana ba haya haya haya ran sai ɓaci sai wani abokin rijis kana son ka samu kuɗin ka ce eh ka je gurin fastor su ka kai ƙara sai je gurin fastor fastor ce na lokacin tafiya ta aikin maka na bawa wani na cocin ga kuɗi kaza yanzu na dawo karɓa ya ce bi san maganar ba ka tabbata ka bashi na tabbata na bashi sai dai sai ya go takarda sai dauko biyu wani kar ka zama kamar musulmi mana in ka san ya baka kudinsa ka ka bashi kayansa dade yace bashi bai je kai mura takarda da yaje ya bashi takarda ya bude ya karanta sai ce ina zuwa wallahi sai je dauko mar kudin yace gashi to kaga wannan darasi ne ga shi wanda ya ba da ajiyar kudin darasi ne ga mu da labarin ya zo mana kalmar wane kar ka zama kamar musulmi ma ne yake nufi musulmi shi ne mahaici na ba ta mun gane na biyu biyayya kaddara a ce limaminka ba kiranka zai yi ba rubutun takarda kawai zai rubuto ma ya baka masu bin umarnin kaɗan ne ba za a ce babu amma dai yan kaɗan ne tun da na tabbatar a masallacin nan wallahi da yawa da a ce liman wata rana ya bugun wa ne ka zo na neman ka gida gobe ƙarfe bakwai ka zo wala a cikin mutum ɗari in an yi sa'a mutum goma su amsa wala mutum casa'in ba su amsa ba wani mazai zai ce ya manta a ina ki samun manto a gudun sakaci to kake na mu mai da limamanmu da muhimmanci ba tsakaninmu da sukurin sallah daga an yi sallama shi kenan mun watsa mura buɗe ko in ya rafkanuwa ba mu san dalilin rafkanuwar ba in bai zo da wuri ba ba mu san dalilin shi zuwa da wurin ba mu dai kurin zo yi mana sallah mu tafi gida shine damuwar mu ya kamata mu canza ya kamata mu canza za mu takaita ne insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah